أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم وربك يعلم بسم الله وربك يعلم can shafin bayan shafin bayan can
وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون
wa rabbuka ubangijinka ya alamu ma kinnu sudurahum ya alamu ma kinnu sudurahum ya san abin da kirazansu take koyewa na sha'anin kafirci da kuma waninsa wa ma yu'linu da da kuma abin da suke bayyanawa da harashensu yawa da abin da za su koyi da abin da za su bayyana ubangiji tabaraka wa ta'ala duk ne a gurinsa na'am
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد وإليه ترجعون
هو الله لا إله إلا هو شيء الله لا إله إلا هو باب ولا أبن بوتا وادا بسيا باشي با شي شي كدي ne wanda ake nufa da bauta ake nufa da biyan neman biyan bukata ake nufa idan ana cikin tsoro Allah shi shi kadai ne wanda ake nufa nawar hannu dukkan musulkoki ne da su tabbata gare shi filkula a nan duniya da kuma lahira wala hukum haka nan hukunci wanda yake zartarcin hukunci a cikin komai shi ma ya tabbata ga Allah wai na yi turja kuma zuwa ga ubangiji ne tabaraka wa ta'ala ake komar da su na bayan sun mutu na قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بدنيا أفلا تسمعون قل فقال يا رسول الله أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا كبان لا بال الذي لو أبنجي تبارك وتعالى يسمى من داري تتر دائما cikin dare ila yawm al-qiyamati daga nan har ila yawm al-qiyamati ya zama dare za a yi za a yi tai to wani ubangiji ne in dai ba shi Allahu ba da zai zo muku da hasken rana babu ne da zai zo da shi in ba Allah ba domin shi ya tsara yadda sha'anin rana da dare ke tafiya a yanzu afala ta sama una yanzu ba za ku ji wannan ba ji wanda yake na fahimta domin ku jiyo da barin shirkin da kuke yi da ubangiji na قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون kullum ka gaya musu ya rasulallah yanzu ku bani labari don ubangiji ya sanya muku rana yini ya zama shine titar har ila yawmil qiyamati har zuwa tashin kiyama man ilahu ghayru llahi ya'tikum bi layli tasquluna wani ubangiji ne in dai ba shi Allah ba zai zo muku da dare wanda za ku dinga hutawa a cikinsa daga irin wahalhalun da kuke yi wata annan laila da basa ubangiji ya sanya mana dare domin ya zama sutura a gare mu kuma ya zama wurin hutu a gare mu to idan ba ubangiji ba wa zai zo da wannan afala tusiruna yanzu ba za ku dinga ganin abin da kuke kansa ba na kuskure a cikin sha'anin sulhu da kuke yi da ubangiji duk wannan dinin hujjoji da ake kafa muku ya zama kun juyo ga barin yin sulhu da ubangiji na'am ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
wa min rahmatihi yana daga cikin rahmar ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya sanya muku dare ya sanya muku ya sanya muku kuma rana litaskunu fihi shi daren ubangiji ya sanya muku shine domin ku huta a cikin sa idan dare ya yi kuma sai ga kowa ya shiga gida kuma neman bacci yake sai yake je samu ya huta in ma da Allah ta kadiri baka samu kayi wannan hutun da daddare ba sai ga da rana kana neman ramuwar wannan wannan hutun da baka yi ba saboda me saboda ubangiji ya sanya shi ne don ku huta shi yasa daga lokacin yayi sai ga jiki ba abin da yake so in ba hutun ba kuma ya sanya muku shi yini na rana shi kuma da tafta gomin fadalihi domin ku je ku nema daga kabarar ubangiji shi ne arzikin ubangiji na sha'anin yin kasabi ko kuma wani abubuwa na abin rayuwa ubangiji ya sanya muku don ku je ku nema wani allah ku ta shukuru ko ko ko cewa ku za ku gode wa nimar ubangiji a cikin dare da rana da ubangiji ya muku
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
نعم كأنبت يا رسول الله أيايين دا ينادي ubangiji تبارك وتعالى yake kiran su yake cewa ina abokan tarayyar wa'annan da kuke rayawa cewa iyayen gici ne suna ina na
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا مالكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
wa naza'na min kulli ummatin shahida Allah ya ce muka fito da mai shaida min kulli ummatin da kowace al'umma shine annabinta wanda zai mata shaida a- zai- zai yi shaida akan wannan al'umma shine yadda ya zo cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri ko yake cewa yu'taluhu yawmal qiyama za a zo da mummunan tashin alkiyama ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tambaye shi hal ballanta shin ka isar da sa'i da aikin Allah ko kuma rabbai ko sa'ade ka yaran wasu ade ka yaran ya ubangiji na isar da sabu yake ne sai a tambayi al'ummar al'umma annabi Nuhu hal atakum min nadhirin ko wani mai gargadi ya zo muku sai su ce ma atana min nadhirin ba wani mai gargadi da ya zo mana to daga nan ne kuma sai a kira al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama sai su zo su za su kafa wa annabin Allah shaida annabin rabuwa al'ummatai cewa lalle sun isar da wannan sakon na'am fa kulla Allah ya ce muka ce da su hatu burhanakum ko ku zo da shaidar ku akan abin da kuke faɗa na sulhu fa alimu sai su yi sani annal haqqa cewa cancantaka da yin bauta wanda ya zama shi ne ya fi cancanta wanda ya cancanta da allantaka cewa shi kansa a ce allah to wannan ya ya tabbata ne ga ubangiji yawa shi kadai ne wanda ya cancanta wanda za a ce masa allahu wanda kuma kuma za a kunta masa waninsa ba yadda za a iya zama Allah shi ne fa'alu sai su sani su sani annal haƙa cewa abin da yake na gaskiya wanda ya cancanta da a ce masa Allah a dangana masa uluhiyya da rububiyya wannan duk sai ubangiji shine lillahi wani ba zai tarayya da ubangiji a cikin allahntakansa ba wa balla anhum ma kanu yamtaru abinda kuma suke kirkira a nan duniya na cewa cewa suna ganin sa suke suke rayawa cewa iyayen giji ne wa balla anhum wannan ya fi labarin su ina bara'a ma zai yi daga gare su استبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا استبرأ الذين تبعوا استبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت لهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا دعنا كسوء يجد الناس سوء براءة جميل su kuma su dinga burin da a ce za su dawo duniya su masu su sai su yi bara a gare su na'am
إن قارون كان من قوم موسى فغدا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن بلا فرعون لكنكم عصبة منكم وإن قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب المرحومين
inna qaruna hakika shi qarun malamai wasu daga cikin malamai sun ce shi qarun din kamar dan uwa ne da an- da annabi Musa to kana min qaumi Musa ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa sun ce wasu sun ce dan amminsa ne wasu kuma sun ce dan halarsa ne ya yi imani da shi daga farko to ta baga alaihim shi ƙaru sai ya zalunci ya zalunci a kan jama'arsa ta hanyar yin girman kai da nuna ƙasaita da kuma saboda yin dukiya da ubangiji ya bashi wa atayna hum min al-kunuz Allah ya ce mun bashi min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanu'u bil usba Allah ya ce mun bashi daga dukiyoyi kaskoci na dukiya abinda wani dan sama tana yi wa jama'a nauyi wajen ɗaukanta jama'a wadanda suka ma'abucin ƙarfi to tana mutuntansa tana da wuya a gare su don an ce kamar da abdullahi bin abbas ya faɗa mutuntansa mutuntan taskan nasa kawai kamar mutum arba'in ne suke suke suke ɗaukansa wasu kuma suka ce a'a kamar mutum saba'in wasu kuma suka faɗi wani wani wannan iskala da kun tsawon na ka tuna a yayin da mutanensa suka ce da shi shi bawu su ne wanda suka rungune daga cikin bani isra'ila la ta fara suka ce kada ka yi dariya ta hanyar tara dukiya inna allaha domin hakika ubangiji baya san wanda suke masu fariya da dukiya na
وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ فساد الأرض إن الله لا يحب المحسنين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة كميري جدا لاهرة cikin abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba ku da dukiya shine ka ciyar da shi ta hanya mai kyau abin da za ka yi kenan wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta ko kada ka yi watsi da rabanka na duniya shine ka yi aiki da ita dukiyar da Allah ya baka domin neman yardar lahira shi yasa kaga a cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyukum mal warisihi ahabbu ilayhi wane ne daga cikin ku wanda dukiyar magajinsa ta fi soyuwa gare shi min malihi daga dukiyarsa sahabbai suka ce ya rasulallah ai dukkanin kowa ai ya fi son dukiyarsa akan dukiyar dukiyar warisi shi ne ya ce to wa manuka shi ne dukiyarka shi ne abin da ka gabatar da ita ma'ana ka sarrafar da ita cikin aikin alkhairi to wannan shi ne naka yawa wa manuwa da suka shi kuma dukiyar magajinka shi ne ma'akara dukiyar da aka jinkirtar da ita aka batta to shi sa abin da ka sarrafar da shi kai aikin allah da shi wannan shi ne naka shi za ka je ka tara a lahira shi kuma abin da ka gabatar da shi a nan wajen ka bar shi a nan wajen ka jinkirtar da shi ka tafi ka bar shi wannan ya zama ba naka ba ya zama ba naka ba ya zama na magada kenan na shi sa kaga shi dan shi karun ya tara dukiya ya tara dukiya ta kai shi har ya kai yana fariya da ita wannan dukiya shi yasa ita dukiya ba wai tara ta ne yake abin gilla ba a abin da ake bukata ta ina ka same ta kuma ta ina ka sarrafar da ita idan ka same ta ta hanyar kasabi mai kyau kuma ka sarrafar da ita ka tafi da ita cikin abin da ubangiji ya yarda da shi to wannan ba komai ma dalla da wannan dukiya yawa ni'mal malu salih lil marji salih yawa ma dalla da dukiya wata ke kyakkyawar dukiya gurin mutum wanda yake mutumin kirki ai kaga kamar da ibnu majah ya rawaito shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma na fa'ali ma na fa'ali malun qabdu ma na fa'ali malu abi bakari wata dukiya kadai da dai bata amfane ni ba kamar yadda dukiyar sai na dukiyar abubakar ta amfane ni tabaka abubakarin ai sai sai na abubakar ya fashe da kuka shi sai ya ce ya rasulullahi wahala ana wa mali illa laka ya rasulullah ai da zuba dukiya duk naka ne to kaga ashe dukiya in Allah ya baka idan ka sarrafa ta zuwa ga alkhairi kai koyi da sahabban manzon Allah irin sayyidina Abubakar to ma dalla da wannan dukiya na'am
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قومه من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا وأحسن ولا يسأل عن ذنوبهم
وأحسن yace ka kyautata wa mutane ta hanyar yi musu saraka ta hanyar yi musu saraka da sauran fuskoki na alkhairi kama ahsanallahu ilayka kamar yadda kai ma ubangiji kyautata zuwa gare ka wala tabdil fasada fil ard kada ka nemi yin barna a ban ƙasa ta hanyar aikata sabo inna allaha hakika ubangiji la yuhibbul mufsidina baya son waɗanda suke masu sabo wanda suke masu yin barna na'am qala qala yace shi qaru yace inna ma utituhu ala ilmin indi yake cewa dahir da ita wannan dukiya an bani ita ne an bani ita ne a bisa sani da yake wajena tunda malamai sun ce shi yana daga cikin malamai a cikin banu isra'ila wato shi sai yake ganin wa sanin sani ko kuma wani dabarar sani ya sa ubangiji ya ba shi wannan dukiya awalan alam yanzu bai sani ba ne hakika ubangiji ya halakar da waɗanda daga cikin al'ummatai wanda suke gabaninsa wanda suke mulku a shirya mulku wanda suke mafi ƙarfi daga gare shi wa aksar jam'an kuma mafi yawan tarin dukiya bai san haka ba ne wala yus'alu an zunubihim al-mujrimun ba a tambaye su kafirai su ne mujrimai an zunubihim da madalaifukansu kawai daga sun je shi ke nan ubangiji dan nasu zai yi abu ta tabaraka wa ta'ala na
فقال على قومه له عرش عظيم فخرج على قومه sai shi ƙaru ya fito da mutanensa fi zinatihi a cikin ƙawarsa ma'ana cikin adonsa ya fito da mabiya da yawa an ce wasu suna kan abin hawa sun yi ado da kayan ado na dinari da na alhadiri da na azurfa da sauransu ƙalar lafi na biyu na hayatar duniya wa'annan wanda suke nufin rayuwar duniya sai suka ci ya nai talana wanda kai ce ina ma dai an ba mu kutancin abin da aka ba wa kawai na dukiya kaga sai suke ta mallin irin abin da yake gurin karu na dukiya wane mutum shi kwa lamarin allah awansa ba wani dukiya ba ne yawa abin da yake gurin allah girman mutum ubangiji ko mutum in ya da'a ga allah ko in ya bi ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wai awansa ba a auna shi da dukiya ba dukiya ita take nuna cewa wannan mukarrabi ne wurin Allah ba ba shi ba ne ai kaga a cikin hadisin sahal bin sa'ad wanda bukhari ya mutu shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa ɗaya daga cikin sahabbansa wani mutum ya zo ya wuce sai shugaba yake cewa ma ra'ayuka fi hada me ra'ayinka a cikin sha'anin wannan wannan sahabi sai yake cewa ya rasulallah huwa min asharafin nasi ai wannan yana daga cikin maɗaukakan mutane mutum ne mai alfarma hariyun in haɗaba an yunkaha wannan ya cancanta in ma ya nemi aure to a bashi idan ya nemi wata alfarma an yushfa'a a bashi wannan alfarmar idan ya yi zance ya cancanta a saurare shi to can kuma sai ga ya zo ya wuce sai shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma tambaye su ma ra'ayuka fi hada me ra'ayinka a cikin wannan ya ce ya rasulallah ai wannan min fuqara'il muslimina yana daga cikin talakawa a cikin a cikin musulmai almajiri ne sai suka ce kuma hariyun in haɗa ba Allah yunkaha wannan ai ya cancanta in ma ya je ya nemi aure ba ba shi za a yi ba saboda ba dukiya a gurinsa ba ba shi in ya je ya nemi alfarma Allah ya shi shi ma ba ba shi alfarma za a yi ba sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce haba khairun min mil'il ardi min misla haba au kama kala alaihi salatu wassalam wannan da ake gani kamar almajirin to ya fi wannan shi wancan wancan shi wancan mai dukiyar ya fi cikinsa wanda suka kamar tilin ƙasa to wannan ya fi shi da za a tara tilin ƙasa wa'annan to wannan ya fi shi to kaga ita dukiya ashe ba ita ce ma'auni ba yawwa ba a auna abu da dukiya abinda ake auna da shi shine attaqwa shine tsoron Allah innahu la zuhabbul azim suke cewa hakika shi yana da rabu wanda yake babba na
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال الذين اوتوا العلم wa'annan wanda aka ba wa ilimi da abin da ubangiji ya musu alkawari a lahira Allah ba saninsa suka ce da su wailakum kai kai can ku sawabul lahi khair ai sakamakon ubangiji ya fi alkhairi da wannan amma fa da mana amana da wanda ya imani da Allah wa amila salihan ya aiki na gari to abin da ubangiji zai ba shi na sakamako ya fi abin da aka ba wa karuna a nan duniya wala yulqaha amma ba wanda ake ba wa ita illa sajiduna sai wanda suke masu dauriya akan bawa ubangiji kuma wanda suke dauriya da barin yin sabo na'am
فقصرنا به وإليه الأرض فما كان له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Allah ya ce fa hasafna bihi wa bidarihi al-arba sai muka cisfe ƙasa da shi an ce ku shi ƙaruni saboda irin dukiyar da allah ya bashi kamar da shashin malaman tafsiri suke faɗa sai samu wata wata mace daga cikin banu isra'ila ya haɗa kai da ita domin hassada ta shiga kuma sai dinga yi wa annabi musa hassada sai ya haɗa kai da ita akan cewa idan annabi musa ya fito cikin banu isra'ila yi alkawarta zai bata kamar dinari dubu kuma sannan zai aure ta a bisa cewa ta masa wani ƙage na cewa ya zo gurinta amma sun ce wai wasu malaman sun ce ta zo da ɗa idan ta zo da ɗa ta nuna cewa wannan ɗa na annabi musa ne haka haka fa aka yi lokacin banu isra'ila sun zo annabi musa yana cikin musu wa'azi shikenan ya shirya da wannan matar wannan matar ta fito to kuma Allah ya taimake ta ta kasa furta wannan abin ta zo take ce ta faɗo kuma irin ga abin da ƙaru ne ya yi mata ya ba ta kuɗi ya ce ta yi ga abin da ya ce ta yi to daga nan ne aka ce annabi Musa ya faɗi ya faɗi ya dinga addu'a ga ubangiji to ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya sanya ƙasa ta zama mai biyayya gare shi to daga nan ne kuma sai ya addu'a ya ce ya ardu kuzi shi kenan aka ce ƙasa sai ta kama shi kuma shi kenan ta haɗe shi ga baki ɗayansa to shi ne allah ke gaya mana yake cewa ba hasafa na biyu wani dari bil araba sai muka kispe ƙasa da shi fa ƙarun wani dari ya haɗa gidan nasa ma da baki ɗaya da kispe ƙasa da su ƙasa ta haɗe su ba ma ka da lahu ne fa'atin yansu lahu ba shi da wasu jama'a wanda za su taimake shi min dunin lahi in ba ubangiji ba wanda za su tsare masa wannan halaka wa ma kana min almuntasirina haka nan baya daga cikin wanda zai tsare wa kansa azaba ba zai iya tsare wa kansa azaba ba na'am
وأصبح الذي تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء عباده ويغفر لولا أن الله علينا لخسفنا وإن أنه لا يفلح الكافرون
na'am wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams wa annan wanda suka duba burin su zama a makanin shi dan awu suka dinga tambayi ina ma su ne suka samu wannan dukiya sai suka zama kuma suna cewa mamaki ina mamaki domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fitar rizqa yana shimfiɗa arziki ne nan ya sha'u da wanda ya so min ubangiji daga cikin bayansa waya da karu ubangiji kuma yana danke shi arziki da wanda ya so laula an manna Allahu alaina laula an manna Allahu alaina da ba dan ubangiji yayi baiwa a gare mu ba la hasafa bina da sai a kisko mu ma kasar tare da mu wai fa Allah mamaki domin cewa da lamarin da sha'anin lalin kuhul kafirin su wanda suke alkafarai ba sa rabauta na
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يريدون علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين shi sa ita duniya
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين shi sa ita ita duniya ga baki daya ƙimar duniya to ka ba Allah amma in ba haka ba ita duniya batta da kima a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar da ya zo gurin cikin wani hadisi cewa da a ce ta daidaici fuka-fukin sauri ta- ta- da ko da moɗa ɗaya ta ruwa ubangiji ba zai shayar da kafiri ba kaga shi sa a cikin hadisin mustawrid bin shaddad wanda imamu turmuzi ya fitar yake cewa kuntu ma'a rakabal ladina waqafu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala sahalatil mayyita ya ce ina daga cikin tawagan nan wanda muka tsaya tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama a bisa wani dan akuya wanda wasu mutane sun janyo shi ya mutu sai shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake cewa atarawna hadhihi hanat ala ahliha yanzu kuna ganin wannan dan akuya ya wulaƙanta ne a gurin masu shi saboda bashi da amfani ne suka ɗauko suke jin su har za su yadda shi ƙaru suka ce mun hawa ne ha alƙauha ya rasulallah ai saboda wulaƙancin ita wannan dabbar ga ta matacciya ne batta da amfani suka yadda ita sai shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya ahwanu ala allahi min hadhihi to duniya ta fi kaskanci a gurin ubangiji daga wannan dan akuyan da wayannan suka ɗauko za su yadda shi ba shi da amfani yawa to haka duniya take yawa babban alherin ta in ka sarrafar da duniya ka da baki ɗaya cikin bin Allah to wannan sai zama alheri amma in ya zama kai aiki irin na ɗan ƙaru ka samu dukiya ka samu dukiya ya zama ka ƙare ta ba ka fitar da haƙƙin Allah ba ka sarrafa da ita inda Ubangiji ya yi inda Ubangiji ya yarda bari ma kana sarrafa da ita ta fuskar da Allah bai yarda ba to wannan akwai matsala shi sa kaga a cikin hadisin nan shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa innal aksarina humul aqalluna illa man qala bi yadihi hakaza wa hakaza wa hakaza au kama qala kadan yake cewa hakika waɗanda suke masu tarin dukiya to su ne wanda suke masu ƙarancin kuma alkhairi a ranar alkiyama sai dai wanda ya haka yi din ma'ana ya rinda alheri da dukiyarsa yawa wannan an toge ba sa ciki na turkar darul akhiratu yace wancanin ka wannan gida na lahira shine aljanna na ja'alu alal ladina la yuriduna uluwan fil Allah yace muna sanya ta ga waɗannan da ba sa nufin girman kai a ban ƙasa wala fasada ko kuma yin barna ta hanyar aikata sabo wala aqibatu lil muttaqin kikkiawan ƙarshe kuma ya tabbata da wanda suke masu tsoron ubangiji wanda suke tsoron hukumar Allah ta kuma suke aikata da'ar ubangiji na'am
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة wanda ya zo da kyakkyawa wasu malaman suka ce ita ce la ilaha illallah falahu khairun minha wato sakamako na alheri ya tabbata gare shi bisababiha saboda sababinta idan ka yi kwaya daya alhassanatu bi ashar amsalaha ila sabi mai ata ila ma sha Allah idan ka yi hasana kwaya daya ubangiji zai rubanya ma zai baka goma daga nan kuma zai rubanya ma har zuwa ɗari bakwai daga nan kuma ila ma sha Allah har zuwa yadda ubangiji ya so wa man ja'a bis sayyi'ati wanda ya zo kuma da mummuna to kalla ya zan labina amadu amadu sayyati illa ma kanu ya amaluna ba a saka wannan wanda suka aikata mummuna face sakamakon abin da suke aikatawa
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين إن الذي فرض عليك القرآن حقيقة wannan da saukan maka da alkur'ani ya rasulallah ya farbanta maka aiki da shi to lara duka ila ma'ad mai jiyo da kai ne ila ma'adin zuwa makoma ibn abbas ya ce ita ce maka domin ita wannan ayat ta sauka ne lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama aka fita hijira bakin an shiga dar saurin an samu kamar kwana uku a cikin wannan kogo shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fito tare da sayyidina abubakar saboda haka sai suka nufi hanyar da suka ba za su fita madina sai suka bi hanyar wadda su shawa ba saba da wannan hanyar ba wanda an sani suka ɗauki abdullahi bin urayyadin domin ya zama kamar dalili wanda zai nuna hanya ga kuma shi ibnu fahairata babu sunna abubakar shi ma yana hidima a cikin a cikin a cikin halin wannan tafiya to an ce lokacin da suka fito an zo nan wajen juhufa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya juye kalli maka an ce sai shauƙin maka ya kama shi alaihi salatu wassalam irin san maka da yake to shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya saukar masa da wannan ayar حقيقة إن الذي فرض عليك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فيجي زي داود كي إزوا مكاني زي داود كي ذاك زو ذاك بود مكا وبنجي كي قام من الله صلى الله عليه وسلم قل كفتا رسول الله ربي وبنجي نا أعلم شيني مثل وند يزول الشريعة da kuma wanda yake cikin bata wadda take mabayyaniya na
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب بكذا يا رسول الله كان سارا أباك ولا الكتاب شيء القرآن sai dai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba ku wannan alqur'ani ne domin rahama kawai rahama min rabbika daga ubangijinka fala takunanna zahiran lil kafirin dan haka kada ka zama mataimaki ga su kafirai akan addinin su shine wasu malaman suke cewa wannan fala takunanna zahiran lil kafirin ubangiji yana muhadaba ne da shugaba alaihi salatu wassalam amma wal muradu dai na'am
ولا يصدون ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين kada su tsere ka ya zama sun tsare ka da barin ayoyin ubangiji bayan an saukar da ita ilaika zuwa gare ka ma'ana kada ka juya zuwa gare su bayan abin da ubangiji ya saukan ma na ayoyi wadu ila rabbika ka kirawo mutane zuwa ubangijinka ta hanyar kaɗaita ubangiji da kuma bauta wa ubangiji wala ta kunan da minal mushriki kada ka zamo ka zamo cikin wanda su tarihi wani abu da ubangiji ta hanyar taimaka wa su kafirai na'am ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
wala tudu Allah ilahan a'a kada ka bautawa wani iyayen giji ma Allah tare da ubangiji Allah shi shi kadai za ka bautawa la ilaha illa huwa babu wani wanda yake abin cancanta da abin ta masa in ba shi Allah ba kullu shay'in halikun illa wajhahu duk wani abu duk wani abu mai halaka ne ko ku mai tafiya ne ko kuma ƙarar ne illa waje hagu in ba za ta ubangiji ba shi sa kaga shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdal kalimatin qala ash-sha'ir qawlu ladidin mafificiyar kalma da wani mawaƙi ya faɗa shine faɗin labi da yake cewa ala kulli shay'in ma halallaha batilan duk wani abu in dai ba ubangiji ba ko kuma duk wani abu in ba a nufi Allah da shi ba to wannan abin ya zama ƙarya duk abin da ba a nufi zatin Allah da shi ba to wannan abin ya zama ƙarya wannan abu layin hukumu hukunci wanda yake zartarci ya tabbata da ubangiji wa ilaihi turja'una kuma zuwa ubangiji ne suke komawa na'am wannan ƙarshen suratul ƙasa suke na na'am bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم
الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتدون
wannan suratul ankabuti kenan wato sura wadda aka ambaci gizo-gizo a ciki ta fara da alif lam mim ubangiji tabaraka wata'ala shine ya san abin da yake nufi da wayannan harfa guda uku alifun da lamun da mim a hasiban nasu yanzu mutane suna batan an yi turaku ayyakun du amanna wa mu la nuna suna batan su ce sun yi imani kuma a kyale su wa mu la nuna alhalin su ba a jarrabe su ba na ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين an ce kuwa wannan aya ta sauka ne akan su ammar bin yasir da su ayyashi bin abin riya da alwalid bin wali da salman bin hisham wannan kafirai suka dinga azabta su suka dinga azabta su to amma dai maqsudi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yana rarrashin janibin su gaba sallallahu alaihi wasallama da irin cutarwar da su kafiran maka suke yi da ga shashin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kirrashin annabi walakar fatannan ladina min qablihim haqiqa mun jarrabu waɗannan da suke gabanin fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu lallan ubangiji zai bayyanar da waɗannan da suka yi gaskiya a cikin imaninsu kuma ubangiji zai bayyanar da waɗanda suke makaryata a cikin imanin nasu Allah zai bayyanar da su shi yasa shi ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake faɗa walan tajid sunnatullahi tabdila in dai kana imani kana da imani da Allah da manzon Allah to ubangiji sai ya jarrabe ka a ga cewa imanin naka da gaske ne ko kuwa shi musulmi haka yake yawwa ubangiji zai ta jarraba ka da abubuwa da abubuwa da abubuwa in kai hakuri ka daure to shi kenan shi yasa ka gani faɗa a cikin hadisin abu sa'id al-khudri wanda imam bukhari ya rawaito yake cewa ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala habanin wala aban hatta shawkatu yushaquha illa kaffara Allahu min hadayahu shi duk abin da yake samun musulmi na wani ciwo ko na wani damuwa ko na wani bakin ciki ko na wani cutarwa da za a yi masa irin yadda aka yi su sahabbai da ake magana sahabbai irin su amma bin yasir kai hatta shaukatin shakuha ko da kaya ce wadda za ta soke mutum a kafa to face mutum ubangiji illa ka fara Allahu mai hada yau ba ce ubangiji sai ya kankare wa mutum shi musulmi kurakuransa da wannan abin da ya same shi na wannan ibtila'i shi yasa idan mutum ya ga yana ta aikin da'a yana ta aikin alkhairi yana ta aikin alkhairi sai ga kuma abubuwa komai kullewa yake komai kullewa yake to ka ci gaba da bautar Allah ka ci gaba da yi wannan wani abu ne zai wuce kai ta addu'a kai ta addu'a Allah ya kawo lidifi yawa kai ta yi jarraba ce wata nan kuma ubangiji sai ya yi ma idan kuma da za ka je in ka je lahira kuma ka tarta kuma da sakamakon da ubangiji zai yi ma yawa yanzu baka ga shi wannan hadisin shi habbab bin al-aratti ba lokacin da ya zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa a titin nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi zillil ka'abati na zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama a halin yana cikin nan inuwa ta ka'aba nake cewa ya rasulallah laqad laqina min al-mushrikeena shiddatan haqiqa mun ga mu da tsananin wurin kafirai Allah ta Allah ya rasulallah da za a yi mana addu'a halin da muke ciki Abbas ya ce faka adan da sallallahu alaihi wasallama ita sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zo na wahau man wani ita fuskasa ta dan ja alaihi salatu wassalam sai ce la karkana man qablakum haƙiƙa waɗanda suke suka wuce a gabaninku wanda suke a gabaninku akwai wanda ake samun sa wani da mun sharu alama furke ra'asi zarto za a ɗauko a ɗora a kan kansa a raba shi ya ce amma ma ya sun kuhu zalika addini wannan ba zai juyar da shi gabarin addininsa ba ikin aka ba su hakuri su yi hakuri lokaci ne zai zo ka kamar hakuri aka ba su na'am saboda haka ita jarraba ga mumini daraja ce wurin Allah na'am an hasballazina أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ko kuwa waɗannan wanda suke aikata mummuna ta hanyar yin shirku da yin sabo suna da tan an yi su bukuna za su tsere mana ne ma'ana ba za mu kama su ba Allah ya ce sa'a ma ya hukumu tur da abin da suke hukuntawa wannan hukuncin nasu
من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم
man kana yarju liqa Allah wanda yake kaunar haduwa da ubangiji shine yake kaunar ma'ana yake kaunar sakamako na ubangiji to fa inna adalallahi la'at shi lokaci wanda ubangiji ya sanya na wannan abin da zai zo mana kusa da shi la'at mai zuwa ne wa huwa samiul alim Allah shi mai ji ne ga dukkanin maganganun bayi al'alimu kuma masani da ayyukansu shi sa kaga a cikin hadisin abbad ibn ibn sabit yake cewa man ahabba liqa allahi ahabba allah liqa'ahu duk wanda yake son haduwa da ubangiji yake begen ubangiji yake shauƙin ubangiji ka san shi kuma son haduwa da allah yana tabbata ne da yin bautar ubangiji yawwa idan misali ka zo ka nuna kana son allah kana shauƙin shugaba sallallahu alaihi wasallama amma kuma sai ya zama aikinka ya saba da aikin annabi sai ya zama aikinka kana keta alfarmar ubangiji kana abin da kaga dama baka damu da addini ba to wannan soyayya da kake yi shauƙi zuwa ga allah to bai cika ba a bai cika ba a samu cikakken cikakken imani ba da ragowa tukunna yawa shi so soyayyar sakamakon ubangiji yana tabbata ne da ayyuka wanda suke na alkhairi yawa mutum yi ta ayyukan alkhairi yi ta ayyukan alkhairi na domin jahada
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين wanda kuma ya yi ƙoƙari ta hanyar yin yaƙi ko kuma ya yi ƙoƙari ta hanyar yin ibada ko kuma ya yi ƙoƙari ta hanyar yaƙi da nafsinsa yawa ma'ana dinga yaƙi da nafsinsa ya zama duk ya tsare nafsinsa yana jihadi nafsinsa yana tsare nafsinsa da barin son zuciya kamar da yake cewa la yuminu ahadukum hatta ta kuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dan ku ba zai zama mumini na gaskiya ba sai son zuciyarsa ya zama mai bi ne da abin da nazo da shi in ji shugaba sallallahu alaihi wasallama to shi ma wannan yayi jihadi yayi kokari gurin hana nafsinsa tsare ta gaban son zuciya ko kuma yi kokari gurin yaki to fa inna ma yujahidul nafsihi dawir dai yana yin jihadi ne da kansa ma'ana sakamakon wannan abin da yake na jihadin zai koma kansa ubangiji zai saka ya masa yawwa ba wai sakamakon ba Allah ne zai amfana ba shi zai amfana inna Allah hakika ubangiji lagwaliyun Allah mawadaci ne an al'alami daga barin su bayi mutum da aljan da mala'iku da ibadu su ubangiji ya wadata ga barin wannan yawwa kai da kake bauta ya cancanta ne ka bauta wa Allah kai bawan Allah ne ba wai karin ubangiji zai ba wai karuwar ubangiji zai ba law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa rajulin wahidin minkum da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutum ɗinku da aljan ɗinku za su haɗu duk su zama kowa ya zama kamar kuɗi balakadari da misali kowa ya zama mai tsoron Allah wannan ba zai ƙara komai a cikin mulkin Allah ba kamar da cikin ruwa musulmi idan kuma da na farkon ku law anna insakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum su kuma kanu ala afjari qalbi rajul